الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو بيو قوتا تقوس نيكو كوترا تقوس شكرا تدبو دي لريه دي أربعين دي هجرية wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya biyu ko? to ashirin da biyu ga watan haka ya kamata ya zama muna darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu annur kuma yau za mu tashi aya ta sha sha tara idan fara daga ashirin daga sha tara innan ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu muna karanta kissan na Aisha wanda yau zamu kammala ta insha Allah na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
Allah madaukin sarki yake cewa lalle waɗanda suke son wato alfasha ta yadu a cikin masu imani kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce gini akan abin da muka fara faɗa alfashan nan shine zancen banza maganganu na ƙarya ha'inci ƙage ga bayan Allah na ƙwarai irin su mata annabi na nasha waɗanda suke son irin wannan ya yadu a cikin masu imani to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira kuma Allah shine masani su ba sani ba da ba don falalar Allah akan ku ba da rahamarsa da tausayinsa to kam lallai da azabar Allah ta same ku a duniya kafin lahira kuma ku sani lallai Allah mai tausasawa ne mai jin kai tabaraka wa ta'ala a satin da ya wuce mun fara tattaunawa dangane da ita wannan alfasha ta karya da aka yada akan baiwa Allah mata annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha radiyallahu ta'ala anha yanda munafukai suka yada sharri don su bata gidan annabi kuma su bata mata annabi su bata gidan sayyidina abubakar Allah ya tsare falalar abubakar ya tsare falalar gidan abubakar kuma ya tsare falalar iyalin annabi da darshen manzan Allah sallallahu alaihi sallama munafukai kuma suka kunyata suka tozarta nana tana ba mu labari dangane da irin abubuwan da ya faru a kanta na wannan kage da aka nuna aka jefa mata aka jefe ta da shi har ta kai ga manzo Allah sallama yana kiran mutane yana shawara da su shin me suka sani akan Aisha ya kira Barira yarinyar Aisha ce yace hal ra'aiti min shay in yuribuki shin kin ga wani abu da kike shakka akan Aisha barira ta yi rantsuwa ta ce na rantse da wanda allah ya turo ka da gaskiya ni ban taba ganin wani abu da zan gimtsa ido na ƙi a tattare da na aisha ba kawai na san yarinya ce ƙarama da akan ba ta gari na gida na amfani ta gyara dabbobi ma su zo su ture ta su cinye garin har bacci ya kama ta kai manzan Allah sassalam da ya gama bincikensa ya ga bai samu wani abu na zargi akan matarsa ba kuma bai ce dan matarsa ce ba zai yi bincike ba kaga ya yi yauwa ya yi tattambaya kuma an ba shi amsa da aka sai tashi ya kira sunan wani shugaban munafukai akan mambari shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace jama'a ina shaida muku wannan mutumin cutarwarsa ta isa gare ni har ga iyalina akan mambari yace kad balagani anhu adahu fi ahli yace wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira annabi ya tashi ya wanke iyalinsa wallahi ba abin da na sani akan iyalina in ba alheri ba wallahi duk maganganun da ake yadawa na cewa kaza kaza kaza ba abin da na sani akan matata sai alheri wannan shine yake nuna cewa babi na adalci yayin da wani ya kullaci sharri ya faɗa akan wani naka to ba laifi ka tashi ka wanke shi ba wai kai shiru ka zuba ido ka kyale shi ba yace sun fi ambaci wani mutum a tare da ita ma alimtu alaihi illa khairan shi ma ban san komai akan sa ba sai alheri kuma bai taba shiga wajen iyali na ba in ba ina tare da shi ba safwan ibn asal as-sulami ibn mu'attal as-sulami tace yace bai taba shiga gidana ba sai muna tare da shi sai sa'ad ya tashi ya miƙe a hubani abdullashan sai ya ce ya rasulallahi gani na yi alkawari zan ɗaufansa idan wannan mutumin da ya yi maka wannan sharrin idan daga ƙabilar ausu yake sai na sare wuyansa yau idan ɗan ƙabilar aus ne a madina akwai ƙabilar aus akwai alkhazraj ya ce to sai na sare wuyansa idan kuma cikin yan uwanmu ne khazraj shi sa yana cikin khazraj ya ce in cikin yan uwanmu ne na khazraj to ka ba mu umarni da duk abin da ka ga dama za mu yi da shi wallahi to nana aisha ta ce sai wani mutum ya tashi daga kabilar khazraj din وقام رجل من الخزرج mahaifiyar hassan yar gidan wato babbansa ne shi wannan mutum shi ne sa'ad ibn ubada ya tashi ya miƙe shi ne shugaban khazraj din shi ne shugaban wannan ƙabilar da sa'ad shi wancan sa'ad na farko ya faɗa cewa ka ba mu umarni duk abin da ka ce mu yi da shi wallahi za mu yi maganinsa to shi wannan sa'ad bin ubada shi kuma ɗan ƙabilar khazraj ne na na'isha take cewa kafin wannan lokacin kana rajulan salihan mutumin kirki ne amma ihtimalatu alhamiyya sai ƙabilanci sai ya ɗauke shi yanzu kun ga sharrin munafurci abin ya dawo zai hada sahabbai ma fada a tsakaninsu yanzu ana cikin masallaci ne annabi ya tashi ya hamun bari ya isa da sabo wannan ya tashi ya ce ka ba mu dama in dan kabilar kaza ne za mu sare wuyansa idan kuma dan kabilar kaza ne ka ba mu umarni mu yi abin da zamu to sai ɗaya dan kabilar sai ya ji an ambaci kabilarsa ku ga illar wato kabilanci malam tasirin kabilanci wallahi malam sai kabilanci sai ya dauke shi sai ya gaya wa sa'ad na farko ya ce ka zabta al'amurullah ya ce wallahi baka isa ba ƙarya kake wallahi baka isa ka kashe mana dan uwa ba to manyan mutane ne fa ya ce la taqtulhu wa la taqdiru ala qatlihi baka isa ka kashe shi ba kuma wallahi ba za ka kashe shi ba walau kana min rahatika da cikin mutanenka yake ai ahbabta ma ahbabta ne yuktal inda cikin mutanenka ne ai ba ka so a kashe shi ba saboda ba dan kabilar ka bane ba ko to sai na uku ya tashi usaid ibn hudayr usaid ibn hudayr shi kuma dan gidan babban sa'ad din ne yace wa sa'ad ibn ubada kai ma ƙarya kake wallahi a'a ana mayar da martani kenan lanaktulannahu wallahi sai mun kashe shi in annabi ya ce mu kashe shi fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqina ashe kai munafiki ne kuma kana kare munafikai wannan fa cikin sahabbai ba san hawa ba ba san sauka ba sharrin munafirci kenan an tsunduma su na na aisha ta ce kaf sai gashi kabilun nan da al'ausu da al-khazraj sun fara hayaniya a gaban annabi wa hammu an yaktatilu kai suka yi mutu kamar za a yaƙi wannan yana cewa baka isa wannan yana cewa wallahi mun isa wannan yana cewa baka isa wannan yana cewa mun isa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar manzo Allah yana tsaye akan minbari mana ko sauka bai yi ba munafikai me suke sai tafi suna murna ta bukatar su tabiya to daman shi munafiki dan hada wuri ne duk inda munafiki ya samu guri to sai ya haɗa wuri ya ya sa hayaniya ya tada hankalin mutane sai je yana murna wallahi malam annabi yana kan yana kan mumbari yana tsaye yana ta cewa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri fa ma za la yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakat ya yi ta kwantar musu da hankali ku yi haƙuri ku yi haƙuri har sai da suka yi shiru shi ma sai yi shiru kawai kawai sai shiru bai sake cewa komai ba yadda ka san wuta ta ɗauke masa mala na aisha take cewa na fashe da kuka ba kai tu yau mi hada wannan ranar na yi ta kuka na yi ta kuka na ce yanzu ni yanzu a kaina aka yi wannan abin ta ce wallahi hawaye ko ɗigewan baya yi magana bacci kuwa rabona da bacci na manta wala aktahilu bi naumin tace ina cikin wannan yanayi gari yayi zafi al'amura sun rikice an samu sabani washe gari da sassafe sai ga babana da mamana abubakar da umar ruman sun wayi gari a gidan annabi sun je gidan nakin na aisha ta ce sai ga su nan suka zauna wurina ina ta kuka sai ga wata mata cikin matan madina ta yi sallama tana neman izinin ta zo wajena fa'azintu laha na mata izini fajalasar tabki ma'i ta zauna ta kawai ta yanta kuka ita wannan mata kawai zuwa ta yi ta tayana na aisha kuka kawai ta taya ta bakin ciki kawai kawai tana shigowa da ta yi mata izini kawai tana zama sai ta fasa kuka kawai ita ma la ilaha illallah ta ce muna cikin wannan yanayi ga babana a zaune ga mahaifiyata a zaune ba abin da za su ce mu ga ni ina kuka ga wannan mata cikin mutanen madina tana ta kuka sai ga annabi ya shigo fa sallama sun majalas sallallahu alaihi wasallama yayi sallama sai ya zauna ta ce qalat walam yajlis indi da yazo bai zauna a inda nake ba sai ya koma can gefe ya zauna amma da in yazo ɗakin ta a wurin ta yake zama ta ce kai mundu ma kila mundu kila ma kila tunda aka faɗa abin da aka faɗa annabi bai taba zuwa kusa da ni ba kuma kaga fa matarsa ce ba sakin ta ba komai ba amma saboda tsabar taka tsantsan irin na annabi tun daga abin da ake ta yadawa ta ce wallahi bai taba zama kusa da ni ba a gefe yake zama ta ce lalle wannan abu ya yi nisa ya yi girma kwarai da gaske ta ce sai da ya share wata guda ko wahayi ba a taɓa yi mai ba a kan sha'ani na ba wani wahayin da aka yi mai allah ya yi shiru shi ma ta ce manzan Allah da ya zo sai kama inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace amma ba'du ya Aisha to a lokacin ya tinkari Aisha da magana yace innahu balagani anki kaza wa kaza labari ya zo min cewa kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti bari'a fa sayubarri'uki Allah ina shaida miki in ke barrantacciya ne to da sannu Allah zai barrantar da ki malam ku duba hikima ta annabi bai jefa mata tuhuma da farko ba sai ce in ke kubutacciya ne idan ke wankakkiya ne in dai baki ba to alkawari ne Allah zai wanke ki koda ku bai wahayi ba yanzu kaga bai fara cewa in kin yi laifin nan ki gaya mana kin yi laifi ba ka duba hikima malam duba manzanci duba girma idan wani mutum yana da kima a wajenka yana da daraja a wajenka kuma mutum ne wanda ana ganin ba lalle wannan abu ne ba ta a fara je matuma a tattare shi a fara kawo bangaren mai wankewar insha Allah in dai ba halinka bane Allah zai kubutar da kai kuma ka san ka aikata ka nema Allah ya fi ma amma ana zuwa a ritsa mutum a ce kaga in ka san kayi kawai ka ce kayi cewa cewa cewa cewa zai yi wato ma an ma yadda na yi kenan ko Allahu akbar yace in kunti bari'a fa sayubarri'uki Allah wa in kunti almamti bi dhanbin aw tarwan wa in kunti wa in kunti qad almamti bi dhanbin fastaghfirillah idan har kin san kin aikata wannan zanubin to ki nemi gafarar ubangiji wa tubu wa tubi ilai ki nemi yafe miki kawai yace mata fa innal abda idza atarafa thumma taba taba Allahu alaihi ai idan bawa ya tabbatar yayi laifi ya tuba Allah yana yafe masa shikenan in kin san kin yi ki ga yawa Allah kin yi ki tuba Allah zai yafe miki ana Aisha take cewa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makalata yayin da manzon Allah sallallahu ya gama zancensa ta ce sai hawayen ya dige ya tsaya kadarsa dam'i hatta ma uhissu minhu qatra hawayen ya rike har sai da na waye gari bana ko digon hawaye babu a fuskata ta ce ban yi magana ba sai na juya na kalli babana na ce ya abi ya babana ya abubakar ajib rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma kala ka ba wa annabi ansa cikin abin da ya faɗa ka bashi ansa ni ba ne zan yi magana ba kai ne ubana kai ka haife ni ka bashi ansa kun san me abubakar ya ce ya ce ya aisha wallahi la adri ma aqulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aisha wallahi ban san me zan ce annabi ba ba ni da abin da zan gaya masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace sai na juya wajen mahaifiyata fa qultu li ummi ya ummi ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ki bawa annabi ansa ita tana ganin cewa iyayenta sun san halinta sun san ɗabi'arta abun yayi girman da wallahi kwarjinin annabi a lokacin sun gagara su yi magana to me za su ce wani mutum mahaifiyarta ma ta ce wallahi ma adri ma a ƙulu da rasulillahi sallallahu alaihi sallama ta ce wallahi wallahi ban san me zanga annabi ba ya aisha na na aisha ta ce sai na juyo kaina na tuna cewa wa ana jariyatun hadithatu sinni sai na tuno yau aini yarinya ce karama mai karamin shekaru kawai sai dai la aqra'u min alqur'ani kaseeran a lokacin ban karanta ƙur'ani da yawa ba ban haddace ƙur'ani da yawa ba amma inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhadith hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi ana Aisha ta jiyo kansu iyayen nata tace amma wallahi na sani cewa kun ji labarin nan yana yaduwa a Madina kun ji abin da ake faɗa a kaina kuma wannan abin ya shiga cikin ranku har ma kun gaskata da shi kenan ko? ta ce falayin ƙultu lakum inni bari'a idan na buɗe baki na ce muku na kuɓuta ni ban yi ba ba za ku gaskata ni ba la tusaddu la tusaddiquna ni ba za ku gaskata ni ba tace wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu inni bari'a anni bari'a idan nayi muku firici na tabbatar muku da wani al'amari Allah ya san ni kubutacciya ne ban yi ba amma la tusaddiquni wallahi za ku gaskata ni a irin wannan yanayi inda zan ce muku nayi yadda za ku yi kuma in nace ban yi ba din ba lalle ku yadda ba amma zan gaya muku abinda baban yusuf ya faɗa ayyub a wannan yaƙub ya ce fasabarun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun aisha kenan ta ce da ban karanta ƙur'ani da yawa ba amma ga aya ku rike ta fasabarun jamilun zan yi haƙuri mai kyau amma Allah shine abin taimako na akan duk abin da ake sifantawa ko kuke sifantawa ta ce haza wassalam malam ka ji fasaha bata ma da ansa ba ta ce a wannan yanayi da ake ciki duk gari ya ɗauka shi kansa manzan Allah abin ya masa tasiri har ya zo yana neman shawara amma ya san matarsa kubutacciya ne ta ce yanzu da zan kuskura in ce na yi sai ku ce kun yadda amma Allah ya sani ni ban yi ba to amma zan yi haƙuri to wannan shine abin da malamai suke cewa duk bala'in da ya same ka to ka riƙe haƙuri duk masifar da ta same ka ka rungumi haƙuri wallahu almusta'anu ala ma tasifuna in sun saka a gaba za su kife ka ga wuridi wallahu almusta'anu ala ma tasifuna sun saka a gaba za su hana ka kujera والله المستعان على ما تصفون sun sa ka gaba za su hana ka jari wallahu almusta'anu ala ma tasifuna sun sa ka gaba sun hana ka sakat wallahu almusta'anu ala ma tasifuna kana wuciya suna hararar ka wallahu almusta'anu ala ma tasifuna kana wuciya suna tona maka rami wallahi malam wallahu almusta'anu ala ma tasifuna duk wanda ya rike wannan ayar insha Allah sai ta yi masa maganin maki wuridi kenan mai rijista daga ɗakin na na aisha duk wanda wani ya dame shi ko wasu suka dame shi ka ta zubawa wallahu musta'anu ala ma tasifun wallahu musta'anu ala ma tasifun wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah nake neman taimako Allah nake neman agaji ka miƙa al'amarin ka ga Allah ba wani wanda ya sai zo fitine ka ya hana ka wucewa hanya wallahi kana zuba masa wannan ayar zai ji wani tartsatsi yana buga shi dole ya baka guri ka wuce ku rike wannan sirri ne babba da hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu kaga wannan ai ba magana mala wallahi duk bala'i duk tashin hankali idan ka shiga ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ina tabbatar maka zaka samu nasara akan abin da ka sa gaba ina gaya maka wannan da dukkan yaqini da amintuwa da yadda ne kuma ka gwada ka gani kuma ba gashi ta fita ba za ku da labari فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون a ɗakin ta dama ake abin nan kawai sai ta ce sai na juya akan gadona na juya kawai sai na juya ina kallon gini na juya musu baya ta ce wallahu ya alamu annihi na izin bari'a ta ce Allah ya sani a wannan lokacin ni kubutacciya ne ba abin da na yi kuma lalle Allah mai barrantar da ni ne bana shakka sai dai kawai ni a wannan lokacin abin da nake tunani na yi karanci don yar ni Aisha Allah ya saukar da Ƙur'ani don ni sai nake gabi zai yi don ni Allah ya saukar da Ƙur'ani ba kawai shi ne abin da nake cikin damuwa na san Allah ba zai saukar da Ƙur'ani akan sha'ani ba sha'ani na ba ban isa ba to amma ina ta fatan Allah ya sa annabi ya gani ko a mafarki cewa ni wankakkiya ce ya nuna masa Allah ya nuna mai a mafarki ya wanke ni na Aisha take cewa wallahi annabi ma rama majlisahu wala kharaja ahadun min ahli albayti bai bar wannan wurin da yake zaune ba kuma ko mutum ɗaya cikin mutanen gidan nan ba wanda ya fita daga wannan wuri malam ba gashi ba kawai sai gashi Allah turo mala'ika Jibril ya zo da annabi da wahayi kaji waliyar Allah malam kaji Aisha waliyar Allah tace wallahi annabi bai bar wannan guri ba ba wanda ya daga ya motsa daga wannan gurin kawai sai ga mala'ika Jibril ya sauka ya saukar da ayoyi tace sai ga wani abu ya kama annabi irin abin da yake kama wato mutum idan abu mai tsanani ya same shi zai ta zabga gumi ta ce sai na ga gumi yana ta zuba a fuskar annabi yana ta gumi yana ta gumi daga nan na gane wahayi ake masa kawai min siƙalil ƙaunin ladi unzila alaihi saboda nauyin wato zancen da ake saukan masa ta ce ana cikin wannan yanayi kawai sai gashi an yaye wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanayi da yake ciki kawai sai naga ya fara dariya Allahu akbar a take sai naga wa huwa yathaku yana dariya farkon zancen da ya fara fada yace ya Aisha amma wallah amma Allah faqad barra'aki Allah dai ya wanke ki ina yan shi'a ina shi'a amma Allah faqad barra'aki amma Allah kam ya wanke ki daga nan na malamai suke fada ibnu kasir ya fada a cikin tafsirin sa sauran malamai sun fada duk mutumin da ya ci gaba da zagin na na aisha bayan ayoyin nan da Allah ya wanke ta to kafiri ne saboda me ya karyata alkur'ani kuma ya karyata annabi dan annabi ya ce Allah ya wanke ki kai kuma ka ci gaba da zagin ta amma yanzu yan shi'a sai su ɗauki karya su fesa mata fenti su rubuta sunan aisha a jikinta karya wallahi saboda ƙiyayya ga gidan annabi طيب Allah maɗaukakin sarki da hikima irin tasa mahaifiyan na na Aisha tana wurin Allah ya wanke yadda mahaifin na na aisha abubakar yana wurin allah ya wanke masa yarsa don kada ya tafi da bakin ciki da bacin rai ita mahaifiyar sai ta yi maza ta ce wa na aisha ta ce umi ilaihi tashi tashi tashi ki je ki yi wa annabi godiya je ki maza maza maza ki masa godiya sai na na aisha ta ce wallahi la aqumu ilaihi ta ce wallahi ba zan tashi in je wajensa ba ai ya faɗa ya ce amma Allah faƙad barra ake Allah zan fara godewa ai ya faɗa dama ya ce Allah ya wanke ki ta ce la ahmadu illallah daman shi ya koya mata ta godewa Allah aiko ko ba ka bane ba wannan yake nuna maka ɗabi'a irin ta mata sai ka yi haƙuri da su in banda na na aisha ba Allah miki rahama to ai da bakin annaban kika tabbatar an wanke an wanke ki ko ba ka bane amma ita ta na'am kuma gaskiya ta faɗa saboda ta lura da janibin Allah kuma a'a ai Allah ne mata babban aikin nan ina ba ta kuna fahimta ita gani take yi a a a Allah ne ya kubutar da ita ta ce kowa ya shiga damuwa a kanta ko ba ka bane ba tunda maza Allah kan har shawara ma je yana ne ba yi ta ce Allah zan godewa shi zan yi wa sujudu shukuri Allah ma karanta mana wannan ayoyin don yan uwa su ji tun ga da faɗin innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum karanta su don su ji waɗannan ayoyin gaba ɗaya ayoyi guda goma duka akan nana Aisha ne Allah ya sauka don wanke ta ne gaba ɗaya ka karanta don in shiga cikin tarihi wannan ayoyin din na Aisha ne mu je malam إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
الله الله يساك عرما الله يبامو قارنا نعيشة جماعة ودنا آيوين قباكي ديا Allah maɗaukakin sarki bayan gwagwarmayan nan da aka sha ya zubo so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk mun fassara su a baya jayi to yanzu ga ayoyi sun sauka annabi da kansa ya gaya wa nana Aisha cewa Allah ya wanke ki to me ake nema kuma maganar munafikai za a gaskata ko maganar Allah kina mun dauke darasi cewa munafiki yana iya hada wuri munafiki yana iya tuhuman mutumin kirki kenan nan gaba zai iya yiwa kaga mutumin kirki mutumin arziki kaji ana yada magana ta banza a kansa to sai kai taka tsantsan kada ka yadda da daukan zance kana harba shi gaba yayin da aka ce wani yayi kaza wani yayi kaza wallahi zaka waye gari ka ji kunya ka kiyaye kuma in kana da wannan ɗabi'ar ka sani wataran a kanka za a yi in kana da wannan ɗabi'ar ka sani wataran akan mahaifinka za a yi akan mahaifiyarka za a yi so mutane ku zama masu kame bakinku ku daina gaggawar yada maganganu marasa asali da tushe akan yan uwanku da ake yadawa ko a kafafen yada labarai ko na ji ko na gani shikenan um, Allah madaukin sarki suka da waɗannan ayoyi al-ashrul ayat kamar yadda malamai suke faɗa a cikin wankar da warkar da na Aisha sayyidina Abubakar dattijo bawan Allah mai arziki a gidansa akwai wani mutum mai suna mista ibn usasa mista ibn usasa danginsa ne na kusa da shi ne amma kamar yaro ne a gidansa talaka ne shi yake ciyar da shi yana ba shi abinci to sai ta bayyana wannan mista yana daga cikin mutanen da suka yi dakon zancen nan suka yi ta yadawa akan nana Aisha a madina yana daga cikinsu abubakar ya duba ya duba ya ce yanzu wannan yaron da yake gidana in ciyar da shi in taimake shi in ɗauki nauyinsa in masa kaza da kaza kuma shi zai ɗauki labari yana ɓata mata annabi ya ce to ka haɗa kayan ka bar gidan kuma maganar tuwo kwanan ka babu shi a gidan kaga ashe wannan yana nuna cewa idan mutum yana karɓan tuwo a gidanka wata ran ya maka ba daidai ba ya kamata ka girgiza shi ka gyara zamansa kwarai ko da gaske a dan dage masa kan batir duk lokacin da mota aka dage mata kan batir aka ga ba ta tashi ba ai to shi ma in yazo da rashin ladabi da yan abubuwa na rashin hankali wa matan gida ko ya fara abubuwa ga sunan dai ga su ga sunan to a dan gigi ta shi kadan yawwa kafin a zo a yi maka wa'azi an maka wa'azi aka baka hakuri ka ce to ya zo ya bada hakuri ya zo ya bada hakuri ya zo ya bada hakuri za a gyara yawwa yana da kyau saboda rayuwa shi dan adam da kake gani wani lokacin in bai san ana masa ni'ima ba in bai san ni'ima ba to gwanda a nuna mai ya santa lokacin da mutum yake lafiyarsa kalau kullun kullun lafiya kalau ba zai taba sanin ni'imar lafiya ba sai an dan jarrabe shi da ciwon kai matsananci da ciwon ciki yana murda yana wayo Allah wayo Allah wayo zan mutu wayo Allah to wallahi idan ya fara wayo Allah wayo Allah to ya fara ganin mutuwa kenan duk ranar da ya warke to daga nan zai gane lalle shan siga hadari ne ina fatan kuna ganewa in zazzabi ya buga mutum tukun aka gigita shi aka hayya hayya aka ɗebe shi ga abin da aka kai shi asibiti ya je tarar da kansa a lullube a gadon asibiti ga allurai an zabga masa bakinsa ya yi ɗaci ya yi amai ya yi da sauransu ya farka ya ce a ina nake ne aka ce asibitin murtala kake ce to to daga nan zai fara kiyayewa zai ce ga alhamdulillah Allah mun gode maka da ka ba mu lafiya mun gode ma in ya dawo zaka je na ce tab ai ni kan wallahi gaba ɗaya an gama duba takarduna ni wallahi na dauka ma ba zan dawo ba to lokacin zai gane lafiya tana da muhimmanci haka ne ko ba ka bane yawa maran mata mara aure da zai gane muhimmancin aure ba sai yayi aure ko ba ka bane ba kun dai gane ko? ko ba wai don alaran ma ya yi aure satin da ya wuce ba ina fata ana fahimta na ga tun da ya zo kuke duba shaddar da ya sa bai taba sa shadda irin ta yau ba jan bakin ma yau na musamman ne in gaya baka na ce wani abu sai amarya wala wannan amarya Allah mata albarka uwar gida Allah ƙara girma Allah ƙara ɗaukaka Allah ƙara matsayi mu muna gwamnatin ki kwarai da gaske insha Allah ta'ala ara malama da zaman lafiya yauwa ba da alaran ma nake ba ba da shi nake ba dan yayi aure satin da ya wuce ba da shi nake ba yauwa kowa dai ya san da wanda nake ko ba haka bane yace dauke gwananka Abubakar ya kore shi Allah da hikima irin tasa ashe shi ma Abubakar zai samu nasa rabon zai samu nasa rabon a cikin ayoyin da aka wanke yasa shi ma din za a zo a ambace shi mai falala ne Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa kada ma abuta falala a cikin ku masu yalwa masu arziki ashe abubakar Allah ya ambace shi mai falala ne mai yalwar arziki ne mai wadata ne kada su yi rantsuwa su ce wai ba za su taimakawa mabukata ba ba za su taimakawa ainihin wato gajiyayyu ba har inda Allah ya ce Allahu ghafurur rahim Abubakar Siddiq ya ce tab Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wai ku ba kwa so Allah ya yafe muku ne ku Abubakar ya ce tab ina so Allah ya yafe mun ina so Allah ya yafe mun ya mista ya mista ya mista ka dawo da kwananka ka dawo da kwananka ka dawo da kwananka wallahi kawai mallam sai ya manta da wannan abun yace a zo a ci gaba da bashi tuwo ina fata ana fahimta amma dai duk da haka misa ya dan ya dan jijiki dan lokacin da aka hana shi ai ko to ai kaga dai an yi gyaran dai duk da haka an dan yi gyaran kenan yace wallahi la anzi'uha minhu abadan daga yau na daina cirewa misa kwanan sa na tuwo to wannan yana nuna cewa ashe idan gidanka akwai kamala idan kai mai karama mai karamci ne to ya kamata ba kai kadai kake cin abincin gidanka ba akwai kwanan wani ba daidai ba ne wai a gidanka daga kai sai yayan kuke cin abincin gidanka ba daidai ba ne ya kamata akwai wani wanda yake kawo kwanansa watakila almajiri watakila wani ɗalibin ilimi watakila a wani maraya da ka rike watakila wani aboki a watakila makota watakila kaza na sha faɗa a karatu ina maimaita wallahi ina tuna muna yara a gidanmu da iyayenmu in magariba ta yi faranti ake sa mana kwanuka in an yi tuwo ko shinkafa ko mene sai a ta zubawa a sa miya a zuba a sa miya a zuba a sa miya sai a jera kwano goma sai a dora mana kai gidan wani kai gidan wani kai gidan wani mu ta rabawa to mu kuma yara da muna yara kwadai saboda in mun kai ana ba mu tukuici in dai muka kai haka a dan mamu yan naira goma ko kuma a dada ba mu abincin wancan gidan in aka juye na gidan mu sai a ce to ku tsaya ku karba na gidan nan to in mun je kuma ba za mu ci abincin gidan mu ba to na bakin muke ci wallahi ba na manta wannan har yanzu yana kwakwalwata amma ina yanzu yaushe in ba a sallah ba zan ga a gidana ko a gidanmu ana ana ana raba abinci in ka ga matanmu suna raba abinci makota to ranar sallah ne babu to kuma yanzu matsalar ma da ke faruwa ma saboda zamananci da da yahudanci da ya shige mu inda yanzu za a ɗauki abincin amma kai makotan kuma sai ga ma mutum ma wani ba zai karba ba wai me za a ba an mai da mu manyan wata ne an mai da mu talakawa da za a kawo mana amma su daɗin na zumunci ne suke yi wallahi ba ma manta ma yabi mu idan ya siyo ko naman kaza ya siyo ko naman kasuwa ya siyo wallahi ba ma iya cinye shi mu kare sai an dafa shi an bararraka shi an mika wa makota alƙawari ne malam amma yau ko ina yau mai gidan ma in ya siyo cewa matar sai ke tura kofa da Allah yaran nan za su dani dan tura kofa yaran nan za su fitine ni sai a tura kofa a hana yara har yara to yanzu mutumin da zai wa 'ya'yansa rowa ya za a yi ba wani ko ita kanta uwar idan aka kawo ta maza maza ta kunshe ta sa shi a leda ta rufe yara suna bacci ba sani ba sai dai washe gari su zo su ga kasusuwa an zubar an gama karye kashi yara kuna bacci ba ku san me ake yi ba ana samun canjin al'amura hatta daga iyaye to ballantana mutum ya ɗauka ya ba wani dukkan waɗannan ɗabi'u ne ya kamata wallahi mu gyara su ba hali ne mai kyau yanzu mutum zai zo gidansa ya cefa ne sai ya siyo kaza zuba mu a fridge siyo kaza a zuba mu a fridge zuba kaza a ajiye mu a ɗaki na kar wanda ya taba mun kaza ni wallahi wannan ba nawa bane a wannan ba naku bane nawa ne shi kadai kuma wani abu ne mai muhimmanci shi kadai zai cinye ƴaƴansa suna gani wallahi ba zai ba su ba ya siyo abun kwaɗayi yaran suna gani suna zirga zirga ba zai ba su ba saboda rashin imani wani bayan ce irin gwangwanin madaran da ya siyo kato ya zo za a sha shayi yara suka zo kowa zo da dan kofinsa da dan bakin shayinsa za a zuba mai sai ya ce wa mata bani bani bani ni zan su zuba ni zan su zuba shi zai zuba da kansa ta ce haba alhaji ka bari in zuba ya ce to shi kenan in haka ne ka a ƙara min da ita ka a ƙara min da madarata subhanallah sai ya mika kofinsa sai ya ce zuba mun cokali hudu sai kin cika cokali hudu su kuma duk a samu su cokali daidai daidai daidai shi mai gida shi mai gida cokali hudu yara cokali daya wanda yaran nan sun fi bukatar cokali hudun don su ne suke bukata abin da zai gina musu jikin su tashi da girma ko ba ka bane kai ku ka ci rabanka ko ba ka bane shekarun da ka yi ka ci rabanka yanzu madaran ma cokali hudun watakila illa za ta ma a jikinka kai kamata yi ka rage yawan cin nama ka rage yawan shan suga ka rage yawan shan maiko ka rage yawan shan zaki ka rage amma yanzu kake loda kake a zuba ma a zuba ma a zuba ma ina faɗin wannan ne don mu gane irin wannan ɗabi'ar da mutane suke yi na nuna wariyar launin fata a gidansu su ƙi su taimaki iyalinsu wannan ba daidai ba ne to wanda yake da wannan ya za a yi ɗauka ya je ba makoci bai zai ba makoci ba ina fata ana fahimta don haka a nana aisha take cewa aka mai da kwanon mista sayyidina abubakar ya ce a ai har abada ni kan ba zan sake koran wani bawan Allah in hana shi abinci ba shikenan a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aisha take gaya mana radiyallahu anha ashe ya ji ya tambayi kishiyarta Zainab binti Jahsh aisha kenan ya kamata iyaye na mata kishiyoyi ku ji wannan karatun yau gashi an yi lokacin da akan tambayi kishiya akan kishiyarta abokiyar zama akan abokiyar zamanta aka tambayi zainab binti jahash akan lamarin aisha nana aisha take cewa zainab din nan fa wa kanat tusamini fil hubb ita ne muke kunnan doki a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa wai aisha ne ko zainab ne aisha ne ko zainab ne amma wallahi malam da aka zo aka tambaye na na zainab akan na na aisha za ka yi mamakin amsar da ta bayar ta ce aka ce da ita me kika sani me kika gani akan abokiyar zaman ki aisha wannan zainab din fa ita ce wata rana ta dafo abinci a girkin aisha ta aika gidan annabi yana ɗakin nana aisha nana aisha ta sa hannu ta buge akwashin ta fasa shi saboda zafin kishi irin na mata don me za a kawo mai gidanta abinci ana gidan ana girkinta ba za ta yadda ba kuma haka ɗabi'ar take ta mata ko jiya wata mata wani gari ta bugo min waya tana kuka ita abin da mai gidanta yake mata ba ta jin daɗi wai idan an zo a gidanta in ta bugawa mai gidanta waya yana ɗakin kishiyarta yana girkinta baya ɗauka ko waya ba a bare shi ya ɗauka amma shi kuma idan yana ɗakinta in ya zo girkinta sai waccar kishiyar sai ta taimai waya kuma sai ya rinka ɗauka sai ta ce wannan ai wulaƙanci ne ta ce kuma ma ba haka ba malam wai sai in ji wai tana cewa wai ka ci abinci kuwa ta ce wannan matar ki rena min ma hankali wato da yunwa nake barin sa kenan ta ce ta ce kuma haka sai ya zo saɓaɓo ya ce eh wallahi ban ci ba har yanzu ba ta kawo mun ba waye ce eh yanzu na gama ci ta ce wallahi yadda ka san buge shi haka nake ji wallahi ta ce yanzu wannan shari'a ne malam na ce wallahi ba shari'a ba ne ya miki zalunci ba daidai ba ne na yi wannan bayanin ne don ku gane ku maza kuna da rauni a gidajen ku sau da yawa wannan nuna rauni ne wallahi yaushe za ka bari wata mace wai kana gidan kana ɗakin wata wai ta bugo ma waya tana tambayar ka ci abinci ina ruwanki ba a cidin ba sai mi wallahi kuwa ai neman ta da kura ne wai don ta nuna wai ta damu da shi wai don kuma a cusa wa waccar bakin ciki ba daidai ba ne kuma don mai mutum ya zo yana ɗakin matarsa ranar girkinta ne ki ki dame shi da waya waya ta tsiya farar ta kira farar ta kira sai ka daga ka ce hello ki ce ba na son yawan buge-bugen wayan na ya isa haka kwarai ko ka kora mata bayani in toya ka za ta yi in ka koma ta toya ka me ta isa taimaka in ban da kai matsoraci ne ba ku daina barin wannan wallahi zalunci ne ba daidai bane ba na ce ki haɗa ni da shi in masa bayani ta ce a a abin zai zama matsala kuma wallahi ta ƙi yadda saboda ni kaina na gama cika da zan ce masa ya za a kai haka malam ai ba daidai bane wannan kuskure ne wannan nuna za'af ne nuna rauni ne nuna gajiyawa ne da sauransu to shikenan duk da zafin kishi na mata amma ta ce wallahi fa asama Allahu bil wara sai Allah ya tsare ta da taka tsantsan na na Zainab bata yi abin da kishiyoyi suke yi na sukan yan uwansu ba ta ce amma ina akwai kanwata Hamna bintu Jahash uktuha Hamna bintu Jahash ta ce fahalakat fi man halaka ta ita kam ta halaka cikin wanda suka halaka ita hamna binti jahash kanwar zainab binti jahash ne mana kanwar kishiyar na aisha ka duba ita kishiyar sai ta faɗi alkhairi akan kishiyarta ta ce ta ce wallahi ya rasulullahi ba mu san ba abin da muka sani ba ta ce subhanallah ta ce allah kiyaye jina allah kiyaye gani na amfado na abu mummuna akan aisha ta ce wallahi ban san wani abu mummuna a kanta ba ta ce amma yau gashi kanwarta hamna binti jashi tana cikin wanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan zance tana cikin wanda suka cancanci tsumagiya tamanin na kasafi ta ce Allah ya ba ta kariya to yanzu malam misali inda wannan zamani ne aka zo a samu kishiya ana tambayarta ana tuhumar kishiyarta da wani abu ko dan dauke-dauke ko na abu ana tambayarta sai ta ce hmm kai dai Allah kai dai ka je ka yi abin da za ka yi kawai ni dai ba a bakina za ka ji ba yau inda za a gaya ma abin da wance take a gidan na ai kare ma bai zai ci ba wallahi ta samu guri kenan za ta yanka na gadon baya to aslan ma a irin wannan lokaci wannan zamani wai ma ka ba wa mamace dama ta ma gaya maka wata magana akan kishiyarta ma to ka tattaro rigima ne da ƙaryar da aka sani da wacce ba a sani ba wallahi shi za ta shi za ta bada yau kai baka san me take yi ba ashe kai duk gari duk gari ya riga ya sani yau waye bai sani ba an riga an dafe ka an shanye ka baka san ma me ake yi ba kaza kaza kaza da sauransu zaka gani ai in dai wanci ce wallahi ka ba maka magana ba amma mun san Allah zai nuna maka a'a ke ku hajji yake gaya mun mana ai taimako ne wannan kaza kaza kaza a je a gaya maka kaza kaza wannan ba daidai ba ne kuskure ne an taɓa yin wani wani sulhun aure kwanan nan na yi wata baiwa Allah ta zusa min tana kuka ta ce min mijinta ya kore ta daga gida ya ce ta tattara ta bar gida ita kuma ba ta da uwa ba ta da uwa duk sun mutu yau shekararsa arba'in da aure eh wai ya ji ya gano wata bazawara ce ya aura to zaman ce ya gagara a gidan ita kuma tsohuwa da zazzafan kishi ya aka yi aka yi wai ashe ashe dattawa masu na rashin adalci ba daga mutum tsoho da furfura da rashin gaskiya ya aka yi mai faru wata rana ne ya dawo ranar girkin ita tsohuwan ne mai shekara arba'in a da ya zo ashe wai ya siyo kifi kifi ba kifi ba kifin 250 yana zuwa ita kuma ta zauna akan kujera a kofar ɗakin ta ta kafa ido daman tana zargin in ya shigo yana siyo wani abu ya kai mata ita amarya ita ma ba zaura ce gogon naka yana zuwa me kike a waje me kike a waje baki shiga ya dawo cikin gida ya tarar da matarsa ta kafa ido tana zaune a kofar ɗakin ta ta yi wanka ta sa lalle ta gyara jiki to shi kuma yana so a ce tana ciki ya zo da wani kulli ne ashe na kifi zai kai ɗakin wa zai kai ɗakin amarya sai ya baza babbar riga haka akin banza a zo a zauna a tsakar gida a rasa me ake kaza kaza ya daga babbar riga sai wullawa ita amaryar sai wullawa sai wulla mata kifi sai ita uwar ta ce na gani wallahi na gane da ta kai sai aka kai warwasu ta bi kifi da gudu shi ma ya bi kifi da gudu to banda kai da rashin adalci ai sai ka sai biyu shi kenan mata ce ta faɗa ta ta bala'i ta ce wallahi ba za ta yadda ba zaluncin da ake mata yayi yawa waye waye waye ranar dai ba a yi bacci ba washe gari ta rufe amaryar nan ta ta mata kaza kaza amarya ta yaji ta kama hanya ta ta tafi garin su aka yi aka yi ta dawo ta ce barar dawo ba me ya faru ai an ci mutuncinta a gida an ci mutuncinta akan kifi ita ba za ta yadda ba an nuna ba a santa an nuna kaza kaza sauran yayyayi ta dawo ta ce barar dawo ba to shi kuma da ya dawo sai ya ce to haɗa kayan ki ma ki tafi gidan iyayenki ta ce iyayena ai suna lahira ya ce wallahi ba ki zauna a gidan nan tun da kika wani amarya wallahi ki ma yakin tafi ki kama hanya ki tafi to shine aka zo ake bani labari a in taimaka in taimaka tsofaffi tsofai tsofai na kira da cijo na kira na kira mata da hukuncin da ya mata na ƙarshe da na ce ta je ta bashi hakuri kafin mu haɗu ta je ta bashi hakuri ya ce to sharaɗi ta hau mota ta tafi ƙauyen wannan amarya ta je ta yi kwanta wai ita za ta je ta yi kwanta ya rantsi da Allah ya ce wallahi sai ta yi mai bikon matarsa ita kuma ta shirya za ta tafi ta ce kai kar su je su rufa ta da duka ba za ta iya zuwa ba shine aka zo da ya zo na ce kai an yi haka malam ya ce eh to ai malam tunda ita ta kore ta ai ta je ta dawo da ita na ce haba alaji haba akaram kallah ya za a kai wannan kaskanci yanzu matarka ta tafi kishiyarta ita za ta je ta yi maka bikonta wannan wani irin kaskanci ne wannan wani irin ci baya ne wannan kenan nan gaba ma za ta sa ka saki wannan kenan wannan hukuncin da kai ba daidai ba ne kuskure ne ka miyar da matanka kuma ita ka je ka ce mata ko ta dawo ko ka aika mata takarda ƙwarai kuwa za ki dawo ko ba za ki dawo ba ba za ki dawo ba ka rubuta min takardun ka aika mata sai me me zai sami ka dama ba kana rayuwa ba ita ba ka zo ka liƙe wata mace ka makale kamar maye kamar cinga me za ta yi maka ka kula fa jama'a yau karatun nan yayi zafi an kori alaraba ba to allahumma aiz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa mi'awzat ad-din ya rabbal alamin dama wannan shine karshen hadisin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah baya Allah ran hakuri